العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara a afwan suratul an'am muna suratul an'am aya ta 122 jiya muka tsaya insha Allah tabaaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi farkon aya ta 123 muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 19 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 19 ɗin ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi faɗin allahu tabaraka wa ta'ala wa ka zalika ja'alna fi kulli ƙaryatin akabira mujrimiha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية kamar haka ne muka sanya a kowace alƙariya kowanne gari muka sanya manya-manyan wato su ne masu ɓarna a ciki su ne mujirmai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su liyam kurufiha domin wato su yi wa kansu wato su yi wa kansu makaru wato suna yin makaru amma kansu suke mana suna yin mummunan aiki suna bi da kulli ga ainihin muminai amma wa ma yamkuruna illa anfusihim ba kowa suke wannan makircin ba sai dai kansu wa ma yash'urun ba san haka din ba wa idza ja'atuhum ayatun Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan wata aya ta zo musu qalu sai su ce lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya rasulullah mu ba za mu yi imani ba lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'uta mithla ma utiya rasulullah sai an ba mu irin abin da aka bi wa annabawan Allah mu ma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah tabaaraka wa ta'ala shine mafi sanin ina ya kamata ya sanya manzancinsa ma'ana wa zai be wa manzanci Allah ta'ala shi ya san wannan Allah tabaaraka wa ta'ala yace sayasibul ladina ajramu sagarun kaskanci zai samu waɗanda suka yi jarima waɗanda suka yi barna suka yi shirka a kan ƙasa waɗanda suka yi laifuka inda Allahi daga gurin Allahu tabaraka wa ta'ala wa kasance suna yi na makirci Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa ka zalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha hakanan muka sanya a kowace gari a kowace alkariya ƙarya kamar yadda bayani ya gabata ranar in aka ce alƙarya a larabci ana nufin binni kuma ana nufin ƙauye ma'ana kalma ce mutadad wacce take nufin kishiyoyin juna lokacin da ka ce alƙarya to ya danganta ga yanayin da ina kake maganar ka iya cewa alƙarya kana nufin binni ka iya cewa alƙarya kana nufin ƙauye makka ita ce allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ita ce ummul ƙura ƙura shine jam'in alƙarya mana ita ce uwar birane to kuma ɗan ƙanƙanin ƙauye shi mana ce masa alƙarya ɗan ƙarami haka to a larabci a tana nufin sama tana nufin ƙasa na batangan to alƙarya tana daga cikin irin waɗannan a kabira mujrimiha allahu tabaraka wa ta'ala ya ce muna sanya wato manyan ciki su zamto kuma su ne mujurmai su ne wato ainihin masu fasikanci ga su suna da mukami suna da wato damar fada su ne masu mulki amma kuma sai ka ga tare da haka kuma su suke wato jagoranci ko suke ba da dama a yi wato ainihin barna a yi saban allahu tabaraka wa ta'ala idan an musu magana ma sai su ce ai kowa yana da yanci kowa yana da dama saboda ka sai sun biya wa kowa damarsa alhali Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake sabansa ne to wannan abin ba dama ba ce ba uzuri ba ne mutum ya ce ai yana jagorantar kowa da irin ra'ayinsa a wannan ba ka'ida ba ne kayan da kai musulmi ne to dole ka jagoranci wanda kake jagoranta wato akan dukkanin abin da yake ba saban Allah ba ne domin mafi kular kula shine ka jagoranci mutane dama jagoranci shine in kaga za su fada gurin halaka ka kawar da su to ba halakar kuma da ta wuce fushin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace liyamkuru fiha wato domin su yi makirci a ciki suna yin makirci a ciki wato a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamto waɗansu mutane daga cikin shugabannin larabawa waɗanda ba su yi imani ba sai su je su zauna a kan hanya suna wato taron musulmai wato domin su yi makirci a ciki allahu tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su ne shugabanni amma kuma sun je suna ta makirci ma'ana suna ta ƙulla wa muminai da musulmai wato ainihin kaidi wa ma yamkuruna illa anfus illa bi illa bi anfusihim wato ba kowa suke wannan makircin ba face kawunan su abinda ake nufi sakamakon laifukan wannan makircin zai koma kansu gobe alkiyama makircin da suke gani suna kokarin halakar da musulmai ko halar da muminai to wannan abin fa zai koma kansu wa ma yash'uruna amma su ba su sani ba ba kowa suke wannan makircin ba illa bi anfusihim sai daga kawunansu wa ma yash'uruna su basu sani ba za a tashi alkiyama za su ga sakamakon abin ashe kansu ne ko kuma a gidan duniya din wata musiba ta same su Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa idza ja'atuhum aya idan aya ta zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da aya cewa Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza qalu sai su ce lan nu'mina mu fa ba za mu taba yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiyar rusul sai har sai an ba mu kwatankwacin abin da aka biyo manzanni sai an ba mu kwatankwacin abin da aka biwa rusulullah wato manzannin Allah tabaraka wa ta'ala suna nufin cewa su ma sai an ba su annabta walid bin mugira ɗaya ne daga cikin manya-manyan kafirai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da aya sai ya ce mu ba za mu imani ba sai dai in ni ma an bani annabtaka to sai in ce da mutane na su yi imani da naka kai ma kuma ka ce da naka su yi imani da nawa sai dai in an bani ni ma annabtaka tunda ni na fi ka yawan shekaru na fi ka tarin dukiya saboda ka aini na fi cancantar a bani annabtaka ba kai ba kai da shekarunka ƙanana baka da shekaru kamata kuma baka da dukiya kamata kuma baka da ƴaƴa ma kamar ni saboda ka ni ya kamata a biwa wato annabtaka ba ma kai ba shine wa idza ja'atuhum ayatun idan wata aya ta zo musu daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu Allah ta'ala ya ce kaza qalu sai su ce lan nu'mina mu ba za mu taba yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah har sai in dai an bamu irin abin da aka baiwa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana mu ma sai mun zamto annabawa sai ya zama a cikin zuriyarsu su ma akwai annabawa sannan za su yi imani Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu Allahu tabaraka wa ta'ala shine mafi sanin ina zai sanya manzancinsa Allahu tabaraka wa ta'ala ya san su waye za su zo gidan duniya tun kafin a haifi kowa tun kafin a halicci duniya gaba daya ya san adadin mutanen da za su yi rayuwa a duniya ya san mutanen da za a halitta wani zai haifi wane uwa za ta haifi wane Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ga wato zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi ta tafi ta kowa kyawu ya fi kowa kyakkyawan wato halayya kyawawan halayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dara kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi ya bashi wato ainihin manzanci din shi Allah tabaraka wa ta'ala yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani ina zai sanya manzancinsa amma su waɗannan kafirai da suke kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala suke kafirce manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce sayusibul ladina ajramu sagarun zai samu waɗanda suke wato suke wato wato jarima suke mujirmanci wannan mujirmai din wanda suke kafirci sagarun zai same su sagarun kuma shine kaskanci da wulakanci a gidan duniya za su haɗu da wulakanci da kaskanci a gidan duniya wa azabun shadidun bima kanu yamkurun za su samu kaskanci inda Allahi dinnan ana nufin daga gurin Allah inda Allah bi ma'ana min Allah daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala wa azabun shadidun da kuma azaba mai tsanani wannan gobe alkiyama kenan kaskanci zai samu su a gidan duniya azaba kuma za ta same su gobe alkiyama bima kanu yamkurun sakamakon abinda suka kasance suna yi na makirci ga ainihin mu'minai na'am
صدره للإسلام ومن يرد أن يبله يجعل صدره يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله على الذين لا يؤمنون حياك الله الله تبارك وتعالى يسي فمن يريد فمن يريد الله يهدي يهديه duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufi sai ya shirye da shi kuma ya sharah sadarhu lil islam sai ya bude kirjinsa domin shigar musulunci ya bude kirjinsa musulunci ya shiga wa man yurid duk kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufaci an yudillahu ya batar da shi ya ja'al sadarahu dayyqan shi kuma sai ya sanya kirjinsa ya zamto mai kunci wancan ya sharah sadarahu zai sanya kirjinsa ya zamto mai fadi mai yalwa ta yanda imani zai iya shiga ciki shi kuma wannan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufaci wato bacewarsa ya ja'al sadarahu dayyqan sai ya sanya kirjinsa ya zamto mai kunci ya yi matsin da harajan wanda yake mai damuwa a ciki ka annama ya sa'adu fi sama kamar wanda yake ƙoƙarin hawa sama mutum ya ce kawai yanzu sama yake so ya hau ko ta nan kusa ko ta nesa ya hau sama kuma babu tsani kaga ya wato lalle yana cikin ɓacin rai ka annama ya sa'adu fi sama'i kazalika yaj'alu Allahu rijsa alalladina la yu'minun kamar haka ne kazalika kamar haka ne yaj'alu Allahu ar-rijsa Allahu tabaaraka wa ta'ala yake sanya datti ko yake sanya shaydan alalladina la yu'minun abisa waɗanda ba su da imani waɗanda ba su yi imani ba sai Allahu tabaaraka wa ta'ala ya sanya dauda ya sanya shaydan a kansu faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah ta'ala ya nufaci ya shiryar da shi ya sharaha sadarhu lil islam sai Allah ta'ala ya bude kirjinsa ya haskaka masa wato ya karba addinin musulunci yayin da wannan aya ta sauka aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me ake nufi da sharh sharafin sadar me ake nufi da budawar kirji ya rasulullah kamar yadda zo cikin wannan aya sai manzon Allah ya ce nurun ya qazifuhu Allahu fi qalbil mu'min haske ne Allahu tabaraka wata'ala yake jefa shi a zuciyar mumini fayansharihu lahu wa yanfasihu sai Allahu tabaraka wata'ala ya bude kirjinsa ya yalwata kirjinsa din sai ya karbi musulunci kila sai aka ce da shi fa hal lidhalika amaratun shin dangane da haka Allah ta'ala ya bude kirjin mutum din akwai alama ta cewa kirjin wani abu da yake kirjin wani kuma a matsa yake qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh alama shine al-inaba ila daril qulub shine mutum ya zama yana komawa yana mayar da al'amuransa zuwa ga gidan tabbata komai yake yi sai rika aunawa gobe alkiyama ya abin nan zai zama ko da an bata masa rai ko da an zalunce shi idan ya ga cewa akwai wata fitina zai ce to ai za mu koma lahira idan ya samu dama sai ya yi aiki na alkhairi da manufar gobe alkiyama gobe lahira gidan dawwama Allah ta'ala zai ba shi lada al'inabatu ila darul khulud wata jafi an darul gurur kuma mutum ya rika nisantar gidan rudu wato shine gidan duniya wal isti'dadu lil maut mutum kuma ya rika tanadi domin wato ainihin mutuwa kabala nuzulul maut kafin saukar mutuwa din wannan haka aka rawaito wasu daga cikin malaman jarh wa ta'dil suka ce akwai magana akan wato ingancin wannan wasu kuma suka ce ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allah tabaaraka wa ta'ala ce duk wanda ya nuface shi da alkhairi sai haskaka kirjinsa ya yalwata shi kenan wato domin musulunci shiga ciki wa man yurid an yudillahu duk wanda Allah ta'ala ya nufaci ya batar da shi kuwa ya ja'al sadarahu dayyikan sai ya sanya kirjinsa ya zamto mai rauni a wato mai kunci tadayyik shine matsewar abu kirjinsa sai ya zamto dan kankanin da wato musulunci ba zai shiga ciki ba saboda yayi wato kunci Umar ɗan Khattab ya karanta wannan aya sai ya tambayi wani balaraban ƙauye shi Umar ɗan Khattab ɗin sai yake ce da shi me ake nufi da haraja fikum a cikin wato a gurinku wato ku larabawa ne kuma to ku al'adarku idan aka ce haraja gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yurid an yudillahu yaj'al sadarhu dayyikan harajan duka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya ga damar wato kwatar da shi sai ya sanya kirjinsa ya zamto mai wato mai kunci harajan kuma mai damuwa sai ke tambira wannan balarabe da ya karanta wannan aya mai ake nufi da haraja a wato a ainihin wato yaren kuku sai ya ce da shi alharajatu fina ashajaratu takunu bainal ashjar mu fa a yarenmu mana su alhajarsu ta larabawa su wannan ba laraban idan aka ce haraja ana nufin wata bishiya ce tsakankanin bishiyoyi allati la tasilu ilaiha ra'iya wato duk dabbar da ta je kiwo ba ta iya zuwa gurin wannan dabba wannan bishiyar hakanan kuma wala wahashiyatun wala shay hakanan duk wata dabba ma wacce take farauta a cikin daji ba ta isa ta je gindin wannan bishiya ba ba wani abu da ya isa ya kusanci wannan bishiya shi ake cewa haraja faƙala umar radiyallahu anhu sai sai na umar ya ce ka zalika kalbul munafik ai kamar haka zuciyar munafiki take la ya silu ilaiha shay'un min alkhair ba wani abu na alkhairi da yake iya isa zuwa ga zuciyar munafiki duka wanda allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya wato zuciyarsa ta zamto mai wato mai matsi mai kunci to alkhairi ba zai shiga ciki ba mafi girman alkhairi kuma shine musulunci to kamar haka abin yake Allahu tabaaraka wa ta'ala yace zai sanya kirjinsa ya zamto cikin kunci cikin damuwa ka annama yas'adu fi sama kamar wanda yake kokarin hawa sama yas'ad mutun yace zai hau sama kun babu matakala kaga bai isa ba idan ma da matakala mutun yace so yake je sama ta ɗaya ɗin nan ma ya haɗa kansa da tashin hankali saboda bayan da za a yi ɗan adam ya ce bari ya je sama kuma ya je kuma shi bashi manufar da ta wuce bari ya je sama to kaga yana cikin me yana cikin kunci yana cikin damuwa kazalika yaj'al Allahu rijsa kamar haka ne Allahu tabaaraka wa ta'ala yake sanya rijis malaman tafsiri daga cikin magabata sun fassara kalmar rijis nan a wannan aya wato da kalmomi mabambanta wasu suka ce an rijis ana nufin shaidan ma'anar zancen shine kazalika yaj'al Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun kamar haka Allah ta'ala yake sanya shaidan ya danne waɗanda suke wato basu da imani ya hana su yin imani saboda shaidan yana kansu dama idan bawa ko da mumini ne ya yawaita saban Allahu tabaraka wa ta'ala zaka samu shedan yana ta cewa akan sa shedan ne yake jagorantar sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa idan ɗayan ku yayi bacci bai tashi ya je sallar asuba ba har rana ta fito to shedan zai zo yayi dauri a kansa zai yi dauri guda uku akan gashin kansa zai yi dauri guda uku akan mutum lokacin da ya farka daga bacci idan ya ambaci sunan Allah ya yi addu'a daga cikin addu'in da aka rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ɗaya daga cikin wannan kullum sai ya ware idan ya tashi ya je alwala sai ɗaya daga cikin guda uku nan shi ma sake warewa idan ya yi sallah kuma sai na ukun shi ma ya warware kaga kenan shaidan yana wato yana samun dama hawa kan jikin ɗan adam matuƙar ɗan adam bai aiwatar da abin da aka ce aiwatar ba sau da kawo suka ce kazalika ya ji allahu rijisa ana nufin kazalika ya ji allahu shaiɗan alallazi na layi undun wasu kuma suka ce an rijisa shi ne al'azab kazalika ya ji alallahu la'ana alallazi na layi undun kenan kamar haka allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya tsinuwa ga waɗanda ba su yi imani ba wasu kuma suke cewa الرجس شيني عذاب الاخره كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كما رك الله تبارك وتعالى يسني عذاب غوبا القيامه akan waɗanda ba su yi imani ba to dukkanin waɗannan al'amura da malamai suka fassara wato dukkaninsu sun taru akan wanda ba su yi imani ba shaidan yana kan wanda bai imani ba haka na rashin alkhairi yana kan wanda yake bashi da imani kuma azaba tana kan wanda bai imani ba haka nan tsinuwar Allah tabaraka wata'ala tana kan wanda bai imani ba na fata an gane wasu kuma daga cikin malamai ma suke cewa ana nufin shaidanin aljani wato aljani yana kan wanda bai imani ba wannan kuma yasa sai ka samu wace arniya ce kanta ma a buɗe take yawo ko ina kaga an ce ai aljani baya tashi a jikinsu ba kamar jikin mumini ba saboda su ai nasa ne ma dama saboda nasa ne Khalid bin Walid ya je sare wato ainihin Uzza da ya je sare ta ya dawo bai ga komai ba sai aka ce da shi ta ba kashe Uzza ba akwai ainihin shaidaniya a jikin wato wannan gunki da ya je ya sake saranta sai wata tsohuwa ta fito daga ciki gashin kanta a hargitsi haka ta yi kansa ya sa takwabi kuma ya fasa kanta gida biyu wato daga nan sai ya tabbata cewar lallai yanzu ya kashe uzza saboda wata shaidaniya ce wata aljana ce shaidaniya ta shiga ciki ya zamto suke ta bautata mata suke mata wato anashin sujada Allah tabaraka wa ta'ala dai yace wanda ya nufe shi da alkhairi sai ya bude kirjinsa musulunci ya shiga imani ya shiga wanda kuma ya nufin batar da shi wato zai sanya kirjinsa ya zamto kuntatacce ta yanda imani ko musulunci ba zai shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku a cikin mahaifiyarsa ana hada halittarsa kwana 40 yana mani kwana 40 yana jini kwana 40 yana gudan tsoka daga nan yace za a aiko mala'ika zuwa gare shi fa yi umaru bi arba'i kalimat za a umarci wannan mala'ika da rubuta waɗansu kalmomi guda hudu daga ciki ya ce a shaƙiyin amsa'i za a rubuta cewa wannan mutumin mutumin kwarai ne ko mutumin banza ne kaga kenan idan mutumin kwarai ne Allahu tabaraka wa ta'ala zai buɗe kirjinsa ta yadda zai karɓi musulunci idan ko mutumin banza ne wato kirjinsa zai zamto a rufe wato ba zai taɓa yin imani ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare na'am وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم Nagib, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa haza siratu rabbik, wannan shi ne tafarkin Ubangijinka, mustaqiman wato wanda yake a miƙe, straight babu karkata a ciki. Kadu fassannan ayati liqaumin yadhakkarun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika, mun rarrabe ayoyi dalla-dalla daki-daki liqaumin yadhakkarun ga mutanen da suke tunani, mutanen da suke tunani tintintini wanda yake mai kyau. lahum daru salami inda rabbihim suna da gidan aminci a gurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma shine majibuntin al'amuransu su muminai din bima kanu ya'malun sakamakon abin da suka kasance suna wato suna aikatawa a gidan duniya na alkhairi wa yawma nahshuruhum jami'an Allahu tabaaraka wa ta'ala yace ranar da zamu tara su gaba daya a tara mutane a tara aljanu gabaki daya sai a ce ya ma'asharar jin ya ku taron wato aljanu kadis takasartun minar insi hakika kun yawaita batar da wato mutane kun yawaita batar da mutane ko aljanu wa qala awliya'uhum minar insi sai wato waliyansu wanda suke masoyansu wanda suke tare da su daga cikin mutane sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'din sashin mu fa ya ji dadi da sashi sashinmu ya amfana da sashi ne ba kawai su kadai suka amfana da mu suka batar da mu ba mu ma mun amfana da su ne bi ba'din wa balagna ajalan allazi ajjalta lana kuma ya ubangiji gashin mun kai wato lokacin da ka sanya mana ajalin da ka sanya mana mun kai wannan lokaci qala allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce da su annaru masawakum wuta ita ce makomarku khalidi na fiha kuma za ku dawwama a ciki illa ma sha Allahu sai dai wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya so shine ba zai shiga ba ma'ana shine wanda zai yi imani kafin ya mutu shine illa ma sha Allahu inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma wato alim masani ne Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin ubangijinka wanda yake miƙaƙƙe wannan ita ce hanyar Allahu tabaraka wa ta'ala ana nufin addininsa addinin Allahu tabaraka wa ta'ala shine mikakken wato addini Allahu tabaraka wa ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shirye da mu hanya wanda yake wato wacce take mikakkiya Allahu tabaraka wa ta'ala ce kad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun hakika mun fayyace ayoyi daki daki wanda yake kaza zai samu aljanna zai sami yardar Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya ƙi yin kaza ya yi kafirci zai samu fushin ubangiji zai shiga cikin wuta ƙad fassalar ayati liƙamin ya zakarun hakika mun fayyace ayoyi ga mutanen da suke iya yin tunani lahu tabaraka wa ta'ala ya ce su kuma wanda suke yin tunani wanda suka bi siratu rabbikal mustaqima yace lahum da salami inda rabbihim suna da gidan aminci a gurin ubangijinsu wato me ake nufi da gidan aminci gidan aminci dai ana nufin gidan aljanna da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa assalam din shine Allahu tabaraka wa ta'ala kenan abin da ake nufi daru salam gidan Allah aljanna wato gidan Allahu tabaraka wa ta'ala ne yana bayar da wannan gidan ga wanda ya so saboda haka lahum darus salam akan wannan maganar ta mafi yawancin malaman tafsiri ya zamto kenan lahum darus salam wato suna da gidan Allah inda rabbihim a gurin ubangijin nasu Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tanadi shine wato gidan aminci gidan aljanna ina ka ce assalam shine ainihin aminci to kuma dama duk wanda ya shiga gidan aljanna ya riga ya amintu daga dukkanin wata fitina daga dukkanin wani bala'i daga dukkanin wata azaba mutum yana cikin aminci cikakke a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yace udkhuluha bisalam aminin ku shiga aljanna da aminci kuna amintattu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min amun alaikum idan in aljanna suka shiga cikin aljanna mala'iku za su raka shigo musu ta kowace kofa suna ce da su salaman alaikum suna ce da su aminci fa a gare ku wato aljanna ita ce gidan aminci shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su a cikin aljanna ita ce wato assalam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato lahum darus salami inda rabbihim suna da gidan aminci ma'ana suna da gidan aljanna a gurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma Allahu tabaraka wa ta'ala wa ta'ala din shine wato waliyin su ma'ana shine majibuntin al'amuran su Allahu tabaraka wa ta'ala shine majibuntin al'amuran mu'minai shi yasa ma ya kare su ba su aikata kafircin da za su shiga gidan wuta ba shi yasa ya musu tawfiki saboda al'amuran su suna hannunsa ya datar da su suka rinka wato aiwatar da ayyuka na kwarai har Allahu tabaraka wa ta'ala ya musu rahama ya sanya su gidan aljanna yace bima kanu ya'malun wato da abin da suka kasance suna aiwatarwa sakamakon kyakkyawan aikin su ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya hada musu da rahamarsa da kuma jin kansa ya sa su gidan aljanna wa yawma yahshuruhum Allahu tabaraka wa ta'ala yace yinin da ranar da zamu tattara su jami'an gabaki daya da mutane da aljanu za mu haɗa su ranar alkiyama sai mu ce ya ma'asharar jin ya ku taron aljanu kadis ta kasartun min al'ins hakika kun yawanta wato kun yawaita batar da mutane saboda mutane da yawa suna bata sakamakon wato ainihin aljanu mutane da yawa suna kafurcewa saboda abin da yake bayyanuwa na wanda ya wuce al'adar ɗan adam sai mutum ya rudu da wannan wani zai ga to ai yanzu saboda ya zo gurinsa yana zuwa aka ce matsalarka shine kaza to aljini ya gaya wa wannan shi dan duba din ko wannan dan tsibbin cewa matsalarka ita ce kaza shi kuma Allahu tabaraka wata'ala ya ba shi dama fiye da yadda biyo dan adam wajen gudanarwa ta rayuwa sai wani ya rudu tunda dai daga zuwa na yace matsala ta ita ce kaza lalle wannan da gaske yake aikinsa mai kyau ne to kaga wasu da iya wannan wato ake tafiya da su waɗansu kuma saboda a biya musu bukatunsu na waɗansu tsafe-tsafe ko da sunan asiri sai ya zamto sun hau wata ƙa'ida ta wani aljani ko ya ce wato su masa yanka a yanka masa bakar akuya ko bakar kaza ko kaza ko kaza Allah ta baraka wa ta'ala zai ce da ainihin wato su aljanu kadis takasartum min al-ins hakika kun yawaita batar da wato mutane kun batar da mutane da yawa fa sai su kuma daga cikin masoya aljanin sai su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din ya ubangijin mu sashi ya ji dadi da sashi sun ba mu ka'ida mu ma mun ba su ka'ida saboda ka kowa ya amfana da kowa ba iya su kadai bane wato suka amfana da mu ba waɗansu aljani zai ba su ƙa'ida cewa kafin ka yi sallah sai ka karya alwalarka wani kuma ya ce za ka yi salloli amma ban da sallar asuba wasu kuma su ce da su za ku yi salloli amma ban da sallar la'asar da yawa haka yana faruwa kaga kenan su sun ji daɗi saboda sun ba su ƙa'ida sun karɓa su kuma mutanen sun ji daɗi saboda me abin da suke bukata su kawo musu kuɗi ko su kawo musu wani sirri na cewa kaza ya faru da wane sun kawo musu to shi ɗan adam matuƙar dai mumini ne to bayya tsoron wani abu da zai faru daga wani aljani domin ba wani aljani da zai iya cutar da kai sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ga dama in bai ga dama ba shi kansa aljanin ba zai iya ba nawa nawa zaka ji an ce ai aljani an tura shi ya je cutar da wani ya ce abu zai iya wannan ba saboda yana yawan azkar yana yawan karatun alkur'ani mai girma kaga kenan su ma kansu basu da ikon su cutar da kai sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala na sha ba da labarin wani abu da ya faru wanda malamin mu ya gaya mana yake cewa lokacin suna jami'atul islamiyya a madina wani wato daga cikin ɗalibai suna ɗaki ɗaya daga wani wato suna ɗaki ɗaya da wani ɗalibi irin dakhiliya ta ɗalibai hostel da ake ɗakin kwana na ɗalibai yake cewa shi ɗaya ɗalibin tun da dama idan ka samu irin wannan jami'ar wanda yake 'yan ƙasa-ƙasa an zo za ka samu waɗansu ma ba mutane ba ne daga sai ne waɗansu aljanu ɗin ne ma wasu za ka ga har ku gama iyakaci la'alla ya gaya ma sunansa watakila ya gaya maka shi ɗan ƙasa kaza ne shi kenan wani kuma ya gaya ma iya sunansa baka san ɗan ƙasar ina ba ne wani za ka ga ɗakin ku ɗaya amma kullum tun da kuke tare da shi har ka gama jami'a ko ya ce maka ya gama ya tafi shi kullum da rawani za ka gan shi ya wuce ya tafi jikin inda aka gadansa ba ma ya kwana a gadan wani za ka samu sai da asuba ya taho daga masallaci ya zo ya wanka daga masallaci ya ɗauki muzakira ya ɗauki littattafansa da hana audinsa ya tafi ya tafi lakca in an taso ya wuce wato ka'a ya wuce gurin cin abinci ya je ya ci abinci ya sake wucewa masallaci sai dai wani ɗaɗɗekun abuwa za ga yana zuwa ɗaki yake cewa wani daga cikin 'yan uwa ɗalibai ɗakinsu a bakin hanya ne haka hanya ana wucewa ta gurin shi gadansa yana can baya yana can ƙurewar ɗaki ɗin sai ya ce da wani ɗan uwansa wanda yake mana ɗaya daga cikin ɗan ɗakinsu ka jawo mana ƙofar nan mutane suna ta wucewa haka ba daɗi mutum yana kwanci ana ta wucewa kowa ya wuce yana ganin ka sai shi wancan ɗin yana bakin ƙofa bai samu ya jawo masa ƙofa ya jawo musu wato ƙofar bai ɗan jawo ba kai na ɗan wasu aikace aikacensa haka ya sake masa magana ka jawo mana wannan ƙofar bai samu ya jawo ba malamin yake cewa kawai sai wancan na ƙarshen nan sai miƙa hannun sai ya jawo ƙofar daga can ƙarshe fa kaga irin ɗakunan da suke na ɗalibai dogaye ne ko da anan ma za ga ɗakunan suna da girma sosai balantana can kuma international institution ne za ka ga wato dogayen ɗakuna ake yi sosai to tun daga can ya ga ya zaro hannunsa kamar daga nan ne a ce mutum ya miƙa hannunsa ya rufe waccar ƙofar ta ƙarshen masallaci daga yamma kaga wannan wato yanayin ya saba yadda ɗan adam ya saba a ce hannun mutum da ya kai can gurin to shi kuma yana ɗan aikinsa yana ɗagowa kai sai ya ga hannu ya wuce ya rufe ƙofa hannun ya koma sai ya tsorata sai ya fita yana fita sai ofishin mudirin jami'a sai ofishin vc na jami'a ya je ya nemi izinin a bashi damar ya ga shugaban jami'a lokacin malam yake cewa lokacin bin baz ne allah ji kansa da rahama shine shugaban jami'a din da ya samu ganinsa ya ce shi yana da wani maudu'i ne muhim da yake so su yi magana iya shi da shi wanda suke dan zaune haka ya ce a fita a basu shi da shi sai ya kissata masa wato ya bashi kissar abin da ya faru ya haka ta masa gashi gashi abin da ya faru tsaf ya ce wannan daki ne ya ce je ka kira shi ya ce shi ba zai iya gaskiya koma dakin nan ya je kira wannan mutum ba yayin da ya ga wannan dogon hannun ai ba zai iya zuwa wannan dakin ba kuma sai mudir ya sa aka je dakin ya ce a je a kira masa wannan shi kuma ɗaliban ya gaya masa shi ɗan ƙasa kaza ne duk ɗakin kowa ya san wannan ɗan ƙasa kaza ne shi kuma ya gaya masa ƙasa kaza ya yi fasfo ɗinsa da komai na ƙasar yana karatu sai ce aje a kira shi yake cewa da aka kira shi da aka kira shi yazo sai mudir din yace masa sai yace masa ya ya fita shi wannan dalibin ya fita wanda ya kawo koke din sai yace fita ka ba mu guri ni da shi suka zauna iya shi da wato shi da sheikh yace ka ji tsoron Allah zan tambaye ka tsakaninka da Allah kai dinnan mutum ne ko kai aljani ne tsakaninka da Allah ka ga mun gaskiya sai ya ce gaskiya tsakaninsa Allah shi aljani ne amma dai ga shi a siffar mutane komai ana damawa da shi yanzu yana shekara ta kaza a jami'a yana karatu sai ya ce amma dan Allah yana roƙon alfarma kada faɗar gaskiya da ya sa sanadiyar a kore shi daga jami'a kar a raba shi da wannan karatun da yake yi domin yana zuwa ne yana karatu ɗin nan kuma yana wato karantar da 'yan uwansa daga cikin aljanu shi ma zuwa yake na yin da'awa na fata an gane nan gaba la'alla ko gobe ko ji za mu karanta aya wacce yi magana akan malamai suka yi magana akan cewar akwai aljanu akwai annabawa aljanu ko kuma babu annabawa aljanu saboda haka sai yake cewa shi sheikh din cewa shi aljani ne gaskiya amma da Allah kada a raba shi da wannan karatu din domin yana koya ne shi ma je karanta da ƴan uwansa sai ya ce ba za mu raba ka da karatun nan ba amma in ka yadda da sharaɗa guda biyu in ba ka yadda da su ba za ka tafi ka tafi ka bar mana jami'ar na farko ka yi alkawarin cewar ba za ka taɓa bayyana wani abu wanda ya sha bamban da gudanarwa ɗan adam ba har ka gama saboda wannan ai ya sha bamban da yadda ɗan adam yake al'amura a ce hannu ya kai wajen mita nawa ɗan adam ya san wannan ya wuce ba irin tsarinsa ba ne ka yadda da wannan ya ce na yadda ya ce na biyu ka yi alkawarin ba za ka taɓa cutar da wani ba ya ce na yi alkawari dama ne ban taɓa cutar da wani ɗan adam ba kuma na yi alkawari ba zan taɓa cutar da wani ba kuma na yi alkawari ba zan ƙara bayyana wani abu wanda ya saba gudanarwa ɗan adam ba da sau da haka kaga kenan wato shi sheikh ɗin a matsayinsa na babban malami ya san cewar shi aljanna ba zai yi masa komai ba sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala kaza zai masa saboda ka yata mai kai aljanni ne komai ya gaya masa shi kaza ne komai zo na suka yi hira da shi a fili ba ma ta hanyar wai rukuya ko abin nan ba a fili domin yana daga cikin wato rashin fahimtar ayoyi da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya rika inkarin cewa yau babu aljini Sheikh bin Bas din yayi wani littafi na wato mai suna hukuncin wato bokanci da tsafi a cikin addinin musulunci a ciki yayi magana akan mas'alar ƙaryata wanda suke na'am wanda suke ƙaryata suke inkarin cewa babu aljani yake cewa lalle waɗannan akwai jahilci ne tattare da su na cewa babu aljani ko kuma aljani ba zai iya shiga jikin ɗan adam ba yace lalle wannan akwai jahilci kwarai da gaske saboda haka zance na gaskiya su ne akwai aljanu Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su ya faɗa cikin ayoyi da yawa gashi wannan ayar za a ce da aljanu qadista kasartu min al-ins hakika kun yawaita batar da ainihin wato fa mutane fa kun batar da mutane da yawa kaga kenan inda babu aljanu ba za a ce da su ba ba za a ce da ku da su aljanu cewa kun batar da mutane da wato da yawa ba sai su ya ubangiji ai sashin mu wato ya amfana da sashi Allah tabaraka wa ta'ala yace inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka shine wato mai hikima kuma shine wato ainihin masani anan zamu takaita abinda muka dade Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka amsa mana ibadojin da muke aiwatarwa ka amsa mana addu'o'in mu ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya Allah ka ƙara wa ƙasan nan albarka da kuma zaman lafiya ana sake tunasar da yan uwa cewa yan uwa a taimaka fi sabilillah kwamitin zuwa wato kaiwa ziyara gidan kurkuku prison da ake kaiwa duk shekara bana ma insha Allah gobe za a je gobe ne ko insha Allah gobe insha Allah za a kai ziyara gurin wato yan uwa musulmai da suke tsare a gidan prison ana bukatar gudumawa taimako fi sabilillahi daga hannun yan uwa tufafin sakawa kudi ko abinci abinci kuma wanda yake busasshe mutum ya taimaka da abin da ya sawaka fi sabilillah domin su yan uwa musulmai da suke tsara a can aje wato a kai musu su samu abin da za su ci lokacin sallah su ci lokacin idan suka kai azumi ba ana nufin idan mutum yana gidan prison shikenan ya zamto shine mafi munin dan adam ba da yawa daga cikin wanda suke tsare sun fi wanda suke waje wato kyakkyawar halayya da yawa da yawa ko shakka babu akwai wanda kuma sun fi wanda suke waje matsayi a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala amma Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara musu jarrabawa suna can a tsare saboda ka da fatan yan uwa za a taimaka ana so a biya waɗansu tare da take kansu domin a sallame su su fita a taimaka fi sabilillahi da ainihin kuɗi da tufafi da kuma abinci din subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah